نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تقوم شابكوي قوة أزمي hijiriya 1446 wanda ɗaya kirgin shi ma 17 ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci masallacin al'afad da ke cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci yammaci ta litinin ne ba? litinin ba? litinin jiya mun tsaya aya ta 32 a cikin suratu ali imran wanda har mun fara aya ta 23 muka ce yau za mu tashi akan wannan ayan shine farin Allah madaukakin sarki inna Allah astafa adama wa nuhan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى كتوى إن الله اصطفى آدم Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan Allah ya zaɓi annabi Nuhu wa Ali Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim wa Ali Imran da iyalan gidan annabin Allah Imran alal alamin a bisa mutanen duniya gaba ɗaya wasu suna cewa alamin alami zamanihim suna danganta shi ga zamaninsu amma dai maganar da fi kawai shine duk duniya ne Allah ya zaɓe su amma a samansu akwai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cikin zuriyar shi ma amma a cikin zuriyar kuma shi ne sama da su ka zaɓin da aka yi hadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ciki kamar yadda ibn kasir ya kawo ya ce zurriyatan wata zuriya ce ba a zuha min ba'at sashinsu daga sashi suke duka akan karantarwa iri ɗaya aƙida da tauhidi da manhaji guda ɗaya da annabta da kaɗaita Allah subhanahu wataala wallahu samiun alim Allah masani ne kuma Allah yana ji kuma yana sanar da abin da ake inna Allah astafa adam Allah ya zabi annabi adam ya zabi wannan category din wannan gida din ala sa'iri ahli al-ard abisa mutanen ƙasa gaba daya to sai fara mana tafsilin wayanda aka zaba aka zabi annabi adam dan me yasa domin Allah ya halicce shi da hannunsa ko bima khalaqtu biyadayya Allah ya halicce shi da hannunsa haka Allah ya fada da irin hannunsa shi Allah ya sanya hannunsa yake mu ba mu sani ba mu dai Allah ya gaya mana yana da hannu har ma da wannan hannun ya halicci annabi Adam ya hannun yake Allahu a'lam duk wanda ya shiga sanin ya hannun Allah yake wannan kuma ya zama zindiki ya shiga wani abu amma Allah ya fada yana da shi babu ruwanka ba ruwanka karka shiga laisa ka mislihi shay'un huwa samiul basir Allah ba a hada shi da komai shi mai ji ne kaga da ya kore karka hada shi da komai sai ce shi mai ji ne ba irin naka ba mai gani ba irin naka ba to mai hannu ma ba irin naka ba kamar da kofar can tana da hannu in kai ba mahaukaci bane ba za ka ce ba yatsu ba ba za ka je ka ce ba yatsu saboda irin nata ne kyamar nan tana da hannu irin nata ubangiji yana da hannu irin nasa shi dai ya faɗa ba mu sani ba annabi baya shiga cikin wannan fassara din sahabbai ba sa shiga to kaga cikin falalan da aka yi wa annabi adam shine Allah ya ce ya halicce shi da hannunsa Allah ya busa masa rai Allah ya sa mala'iku suka masa sujjada wa allamahu wa allama adam al asma'a kullaha wannan yana daga cikin abin da aka zabe shi aka sanar da shi sunake duka aka zaunar da shi a gidan aljanna sannan aka sauko da shi saman ƙasan duniya da wata hikima to wannan zabin da aka yi wa annabi adam inna Allah astafa adama wa nuhan aka zabi annabi nuhu aka sa shine manzo na farko tun daga annabi adam kowa yana kan aqida yana kan tauhidi babu shirka babu bautan gumaka to sai daga baya aka samu za a bauta gumaka aka samu shirka Allah ubangiji ya ce to kai annabi nuhu je ka min aiki ka je kai aikin ruguza shirka to kaga wannan babban zabi ne aka aiko shi zuwa ga mutanen ƙasa lokacin da aka fara bauta wa gumaka lokacin da mutane suka fara shirka ba tare da dalili ba annabi nuhu ya ɗau lokaci mai tsawo yana wa'azi ya kira su dare da rana a ɓoye a bayyane amma hakan bai ƙara musu komai ba sai girman kai suka ƙi su bi shi ya yi musu addu'a allah subhanahu wataala ya halakar da su gaba ɗaya babu wanda ya saura sai zuriyarsa waje allah zurriyatahu humul baqin muka sa zuriyansa kawai su ne za su saura ma'ana anan zuriya shi ne wanda suka yi imani da shi domin ɗansa ya halaka saboda bai yi imani da annabin Allah Nuhu ba to sai Allah yake cewa inna Allah safa Adam wa Nuhan wa ala Imrana to nan gurin shine mai bayani ai wa ala Ibrahim kai afwa wa ala Ibrahim Allah ya zabi alu Ibrahim jiya mun yi magana mun ce in an ce alu kaza da alu kaza wani lokaci ana nufin shi shi mutumin da aka danganta da shi shi annabin wasu suka ce ai ana nufin yadda aka ce nuhan abin nan istafa adama wa nuhan wa ala ibrahim ai ana nufin wa ibrahima wa ala imrana ai ana nufin imrana wasu suka fassara shi da haka so kafa dalilai da ayoyi kamar haka na farko fadin Allah madaukakin sarki suratul suratul baqara inda yake cewa mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu almalaika ai mimma taraka Musa wa Haruna ne tahmiluhu almalaika kaga sai aka yi aiki da alu sannan da can annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ayya ala fir'auna kenan ko ala fir'auna ana nufin fir'aunan kansa wasu kace to ana nufin haka ne amma dai galibin malaman tafsiri suna fitar da suwaye alu ibrahim sannan suwaye alu imrana Ali Ibrahim su ne Yaƙub, ai su ne Ishaq da Yaƙub da Yusuf da Harun da Musa da waɗanda suka biyo bayansu, waɗanda duk su ne Ali Ibrahim. Wannan can ɗin ake ɗauka, ana can ɗaukan can ɗin Ishaq, wa wara Ishaƙa? Yaƙub, sannan ka tafi Yaƙub, daga Yaƙub aka samu Yusuf, aka samu kuma sauran annaba a wannan tsakanin akwai Suleiman da Dawud duka suna wannan can din Suleiman da Dawud sannan aka samu Musa aka samu Harun wannan sune Ali Ibrahim to kaga yanzu da nake maganan Ali Ibrahim Musa da Haruna na saka mana su a ciki su an wuce su ko to sai mu zo Ali Imrana a Ali Imrana sai aka zo aka buga sabani kuma saboda wasu samun abin nan tashabuh da muka yi ta maganar mutashabihat din nan a can baya aka samu su tashabuh silsila tarihiyya mutashabiha sai aka ce wa alu imrana wasu suka ce alu imrana ai imrana kam ƴaƴansa shine annabi Musa ai annabi Musa babansa imrana ne Haruna kuma kanin annabi Musa ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma ana maganar Maryam ne aka mana maganar alu imrana to anya maryam din nan ba ita ce ba yar uwar annabi musa bane domin a cikin suratu maryam an ce ya ukta haruna kuma musa ibnu imran kamar yadda zo a hadisin hakim riwaya ta anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musa ibnu imran safiyullah musa ibnu imran safiyullah hadisin hakim ingantacce sannan lokacin da annabi je isra'i hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta annabi musa da babansa imran kaga dan imran ne ali imran so da haka wasu suka ce nan gurin ali imran ana nufin musa da haruna da maryam ita wannan maryam babar annabi isa kanwa cewa annabi musa da haruna wasu suka danganta wannan so da haka wancan ya ukta harun suka ce ai wancan harun din ake nufi inda aka ce wa qalan li ukhtihi qussihi maryam ake nufi abasurat bihi an junubin wa hum yufidun eh وهم لا يشعرون wahum la yash'urun wa basurat bihi an junubin wahum la yash'urun suka ce wannan ake nufi kaga abun kuma zai yi nisa wannan ba wannan magana fi inganci ba annabi Musa ake nufi ba shi annabi Musa yana cikin alu Ibrahim ne bayan annabi Yusuf aka samu Musa duk kuma suna cin daya suna layi daya to suwaye alu Imran a nan gurin alu Imran ita ce maryam da isa da sauran wanda suke karkashinsu domin imran baban annabi musa da ya haifi musa da haruna da uktuhu da ba a faɗi sunanta ba uktuhu da ba a faɗi sunanta ba ko wa qala li uktihi qussi su su biyar ne ali su biyar ne wannan wannan family din da imran da mamar annabi musa da shi annabi musa da haruna da uktu harun da ‘yar uwar harun ba fa ita ce da suratu maryam ba fa ku riƙe uktu harun ba ita ce da suratu maryam ba wannan uktu harun ba a gaya mana sunanta a ƙur'ani ba mahaifiyar annabi musa dai ta ce wa qalan li uktihi qussi in kin jefa shi a cikin kwalakwal a cikin me a cikin kogi qussihi ki ci gaba da saka ido kina bibiya ki ga ta ina akai ya za a yi da shi me za a yi da shi wannan su ne guda biyar alu imran su su biyar yadda abin da ya fito maka annabi musa da waye ta razaza da fir'auna fir'auna ina yake to annabi musa wannan imrana din dan misra ne amma imrana na maryamu alaiha salam shi kuma a baitul maqdis ne so a baitul maqdis ne to gidan su maryam gidan su maryam kun gane ko su kuma su hudu ne a su biyar ne kai gidan su maryam su biyar ne akwai imran babanta akwai hannatu mamata akwai maryamu yar hannatu akwai isha'u akwai haruna wannan haruna ne shine ake ce ya ukta harun da Allah ya faɗa tunda Allah ya kira ta ukta harun mun san tana dan uwa haruna kenan kun ga annabi Musa su biyar nan kuma su sunan su ma su biyar amma annabi Musa su a Misra wannan kuma a baitul bagdis kaga ba su bane kaga ba su bane tsakanin fir'auna ko kuma tsakanin annabi musa da imran na maryam wajen shekara dubu ne shekara ɗaruruwa masu yawa ne ba su ma haɗu ba ba su san juna ba so da haka wannan alu imrana kenan maryamu dawa hannatu da imrana da haruna da isha'u mace ce isha'u ɗin ina so don ku gane karatun da sauƙi to ita da aka haifi shi annabi imran da ya haifi imrana da ya haifi haruna shi ba labarinsa isha'u da aka haife ta yar maryam ita ana aihuwanta sai annabin allah zakariya ya aure ta ku rike karatun za mu zai mana sauƙi annabin allah zakariya ya haife ta ya aure ta kun gane sai ita isha'u duk da cewa shi ma an ce sunanta boyayye ne kawai isra'iliyan ne tunda dai suna ne dan mu yi kwatance sai mu rike sunanta isha'u to ita sai ta zama bakarara ma'ana ba ta aihuwa ita ce wamra'ati akir din nan wanda zakariya ya faɗa yar imrana ce yar maryam ce kun gane karatun to ita maman maryam hannatu ita kuma tana Allah Allah ta samu ɗa to ba mu san me ya faru da haruna ba ya rasu ne ya aka yi Allahu alam to kuma tana ta addu'a ta samu ɗan da za ta kai shi masallaci ya yi hidima domin da alfahar godiyarka ga Allah da jin daɗi wa ubangiji shine ka aifi ɗa ka fidda shi a gidan baka maganin sai yana can yana yi wa Allah hidima to sai ta ɗau ciki sai take addu'an ya ubangiji nazartu ma fi batani muharraran fatakabbal minni abin da nake ciki na din nan na yi masa taharir ya zama yana da freedom ni ba zai mana dawaina ba zai je maka aiki in kai shi masallaci sai ta haifi maryam kaga sai zama an kai maryam masallaci maryam kuma sai Allah ya yi wa imrana rasuwa sai zakariya sai ya dauke ta sai ta dawo hannun wa hannun mijin yatta hannun yatta yatta da zakariya ya rasa aihuwa sai ya yi addu'a sai Allah ya bashi ya ya haya ita kuma maryam sai Allah ya bata wa isa sai ya zama da maryam da yahaya da isa ƴaƴan ummomi ne wanda hadisin muslim ingantacce annabi da je isra'i ya ce na ga yahaya da isa ƴaƴan ummomi a sama ta kaza wannan karatun ya fito to in za mu yi ta karatun yanzu ba za a fi gane abin da muke faɗa yanzu za mu yi ta yi za a fi gane duk abin da muke faɗa to kaga wastafa ali imran ala alamin su ma ali imran suna cikin almustafaun to su kuma dukansu da ali da, da nuhu da, da adamu da nuhu da ali ibrahima da ali imrana dukansu da aka zabe su akan bayin Allah to akwai annabi muhammad a cikin su sallallahu alaihi wa sallam yana zuriyar ali ibrahim yana zuriyar ali ibrahim to sai aka ce zurriyatan ba'dhuha min ba'din wannan zuriyar sashi ne daga sashi wallahu sami'un alim Allah masani ne ta ya suka zama sashi da cikin sashi shine a tauhidi a da'awa wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah duka aikin su duka annaban Allah an ibudu Allah wastanibu tagut shi yasa zurriyan sunan annabta da mutunci da kima da bin Allah da kadaita Allah da tauhidin Allah da zuriya ta jini haka Allah ya ta hada wayannan annabawa din zuriyatan ba'dhuha min ba'd shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul an'am sai ya kawo mana annabawan guda 25 yace wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima kaga sai aka fara daga can din annabi ibrahim kenan ka cire nuhu in ka cire adam ka cire nuhu wannan zuriya ce duka har ta taho a cikin nuhu a cikin nuhu ne aka samu yafis aka samu yafis aka samu ham da Sam duka wannan zuriyar ce da taso tun daga annabi Adam a ƙarƙashin Yafis da Ham da Sam a nan ne aka yi ta samun Ilyasin aka yi ta samun su Yunusa da abin nan da Hudu da Zakariya da Shu'aibu da Salihu wa'annan annabawan suka yi ta fitowa daga nan daga nan kuma suka yi ta yaduwa daga nan suka yi ta yaduwa har aka zo aka samu annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim kuma sai aka yi ta expanding to shi yasa nan aka ce wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil musinina wa zakariya wa yahya wa isa ba shikenan sun fito ba zakariya wa yahya wa isa ba sun fito ba can da aka je sai aka ce ulaika alladhina hadallah ba shine zurriyatan ba'dhuha min ba'd ba wallahu samiyun alim to wannan sune zuriya din to nan wajen ya fito ba to sai Allah yake cewa yanzu za a fara baka labarin imrana alal alamin zuriyatan ba'dha min ba'din iz qalat imra'atu imrana
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ أي واذكر يا محمد إذ قالت لوكة تتشي واتيتي تي مغانا امرأة عمران ما تر عمران لوكة تي الدعاء كينا يا سننتا hannatu hannatu mamarwa mamar maryam id qalat imra'atu imrana rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara nayi bakance da taji lamma ahassat tana da ciki lokacin da taji tana da alamun ciki a cikin ta jikinta sai ta ce nayi bakance inni nazartu ma fi batni muharrara nayi bakancen abin da ke ciki na muharraran kuma ya ubangiji na miƙa shi zuwa gare ka zai je ta maka hidima fataqabbal minni Allah ka karba min innaka antas samiul alim kai mai ji ne kai mai ji ne kuma masani falamma wada'atha lokacin da ta aife ta qalat inni qalat rabbi inni wada'tuha unsa ita ce Allah mace na aifa walaysa dhakaru kal unsa kuma mace ba kamar namiji bane wa inni samaituha maryam na sa mata suna maryam wa inni u'izuha bika ya Allah kuma ina neman ka tsare min ita wa dhurriyyataha ka tsare danta annabi isa mina shaytanir rajim kar shaytan ya samu nasara a kansu imratu imran ita ce mamar maryam ita ce hannatu bintu faqud hannatu yar faqudu muhammad ibn ishaq yake cewa ita imra'atu ita mata ce ba ta daukan ciki bayan ta haifi wancin kenan guda biyu din ko sai zama da ba ta daukan ciki wataran tana wucewa sai ta ga tsuntsu yana ciyar da 'ya'yansa da bakinsa ya dauka ya sa ya dauka ya sa tana ganin haka sai ta ji ina ma Allah ya bata ɗa namiji sai ta yi addu'a Allah ya bata namiji sai Allah ya amsa mata mijinta sai ya kusance ta sai ta ɗau ciki lokacin da ta tabbatar tana da ciki sai ta yi wannan bakance ɗin ya zama muharraran mai ake nufi da muharraran ai khalisan mufarragan lil ibadati ya zama na ya ɗari bisa ɗari kawai ta kai shi zai ta yin ibadan Allah domin ya zama nagari kuma ita ta samu ladan ita ta aiko mai bautawa Allah duk wanda Allah ya ce make shi ka aiko dan ƴaƴanka masu bautan Allah kana samun lada mai yawa ne sannan kuma sai ta ce ya tafi je ta hidiman Baitul Maqdis ya ta hidiman Baitul Maqdis Baitul Maqdis waye gina shi a karatu da muka yi a baya waye gina shi Malam Ja'far waye gina Baitul Maqdis Allah rama waye gina Baitul Maqdis Yaqub ya annabi yaqub annabin Allah yaqub annabin Allah lokacin da ishaq ya haifi yaqub aka kawo su baitul maqdis suna rayuwa a wannan gurin babu wannan baitul maqdis din babu wannan masallacin ya tashi ya tafi wajen kakaninsa ba a can ne ya samo matan aure ba shi annabi yaqub ba a can ne ya auro da liya dawa yawwace sun tana karatun da riya da liya da rahil liya ita ce karama oh ko liya ce babba ko liya ita ce babba rahil ita ce karama to shi kuma karamar yake so aka yi ta aka ce sai kai aiki shekara sha kaza yayi ta aiki yayi ta aiki ranan da za a yi aure sai aka daura masa aure da babbar sai da ya je dakin amarci shi annabi yaqo sai ya ga babbar ne ya ce to ai ba haka muka yi ba ni karamar nake so sai aka ce mu al'adar mu ko yaya ne sai mun aure da babba kafin karama sai ya ce to gaskiya ni karamar nake so sai aka ce ya hada maka biyu sai ce to ya za a haɗa mai aka ce ka sake wannan shekarun wallahi haka abin nan garin masoyi baya nisa annabi yaqub sai da ya ƙare shekara goma sha yana hidima a kanwar aka haɗa masa da kanwar da yarda ma a shari'an su babu laifi a haɗa kafin a haramta ya haɗa da kanwa da ya to a lokacin tafiya a halin tafiya ya tsaya wani guri ya huta sai ya yi mafarki da ya mafarki sai aka ce ka sa alama a gurin to nan ne ya dawo aka ce masa ya yi masallaci nan ne ya baitul maqdis shine dai kissa din wanda doguwar kissa ce wanda ita rahil ita ta haifi yusuf liya ita ta haifi wannan 'ya'yan da suka yi ta bawa annabi yusuf wahala duk da kissa mun ka karanta ta a baya to nan gurin sai ta kai shi masallaci wannan baitul maqdis din da kakan kakan kakan kakan kakan sai ya gina shine annabi yaqub sai take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi watani muharrana fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha da ta haife ta qalat sai take cewa rabbi inni wada'tu wa unsa ni kuma gashi ya Allah mace na aifa wallahu alim bima wadar kuma Allah dama ya fita sani shi Allah ya sani me kike sake fada a tu'allimuna Allah bidinikum mace na aifa wa inni samaituha maryam na sa mata suna maryama wa inni samaituha maryama na sa mata suna maryama shi yasa kristoci zaka ga ba sa cewa maryamu maryama maryama kuma a qur'ani suka dauko kuma sun ki imani da qur'ani to kaga tun kafin a haife ta ma an sa mata suna ko kuma suka ce ranar da aka haife ta ne aka ce mata sunanta maryam wannan ya nuna cewa ya halatta ranar aihuwa ma ka saka wa ɗanka suna wannan shari'an 'yan bayanmu ne shari'an 'yan bayanmu in ba ta cikaro da shari'an mu babu laifi to ma sai muka samu a shari'an mu hadisai da yawa sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka suna a ranar da aka haifi yaro kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wulida liyal laila waladun yau an aifa min da sammaituhu bismi abi ibrahim na sa masa sunan ababana ibrahim kaga ra yau daren yau yace aka masa haihuwa kuma a yau ya saka masa suna wannan hadisi yana bukhari kuma yana muslim haka hadisin anas bin malik lokacin da mamarsa matar abu talha ummu sulaim aka je jihadi ko aka je tafiya dai an dawo dab da shigowa madina ta samu ah, abin nan naƙuda ta aifu a lokacin da ta aihu aka ce ɗauki ɗan ka kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ɗauki ɗan ya kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa tahniki shine tauna dubino yasa a bakin sa a ranar da aka kawo shi a ranar annabi ce sunanka abdullahi eh me sunanka ne annabi a ranar ya sa masa suna abdallah kaga a ranar da aka haife shi aka sa sannan ya zo a sahih bukhari riwaya ta a riwaya abin nan wani mutum ba a faɗi sunansa ba aka masa aihuwa ya ce ya rasulullahi jiya an min aihuwa me za ka sa masa suna me zan sa masa suna annabi ce ka sa masa suna abdurrahman a ranar da aka yi aikon hadisin yana bukari ya zo kuma har yanzu a bukari abu usaid ya zo da ɗansa ya ce annabi ka masa tahaniki a ranar da aka haife shi a ranar annabi sarasan ya umarce shi ya sa masa suna ya saka masa suna almungdir almungdir kaga duka waɗannan dalilan suna supporting ɗin shari'an shari'an annabi shari'an gidan imran shari'an gidan imran da aka haifi ya a ranar da aka haifi ta aka samu ta suna Maryam sai ta yi addu'a take cewa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman tsari da ita wannan ya ita Maryam ka tsare ta wannan ke nuna addu'a wa ya'ya karbabbiya ce idan uba mukhlis ne idan uba mai bin Allah ne ya haifi ya'yan da manufa mai kyau manufansa shine bin Allah ya haifi wannan ya'yan ba wai ƴaƴan yuyuyu kawai a ce yana da ƴaƴa ba yana da wanda za su tare masa fada yana da wanda za su je su yi karatu mai fadi a zo a yi rigima da su yana da ƴaƴan da kawai damuwansa shine su je su yi arziki ya samu hutu a wallahi duk hutun da zaka samu duk abin da ƴaƴanka suka samu in dai ba dawa za su yi su hidiman Allah ba Allah Allah wadare da aihuwa to in ka samu irin ƴaƴan kake musu addu'an Allah ya ririta su su yi irin aikin nan wallahi Allah zai amsa maka zai zaka ga albarka shi yasa ƴaƴanmu ya zama manufanmu shine bin Allah a zuciya to sai ta ce ina neman tsari da ita da zuriyarta ma daga shaitan mai girma matsiyaci kenan ba jefaffe ai awwastuha billahi ina nema mata tsari da Allah min sharri shaitan daga sharrin shaitan matsiyaci haka kuma zuriyarta shine danta Isa kenan alaihi salam Allah sai ya amsa mata dalilin da ya ce Allah ya amsa mata ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga haibu huraira ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina yuladu babu yaron da za a haife shi yana jariri face shedan ya kwankwashe shi ya shafe shi ya sa shi kukan aihuwa na jariri fayastahilla sarikan sai ya fado yana kuka min masahi iyahu saboda shedan ya make shi illa maryam wabnaha sai maryam ne da aka haife ta shedan bai zo ya mata haka ba da danta annabi isa addu'ar uwa ya karbe su sun mai kulu abu huraira sai abu huraira ke cewa ikra'u in shitum in ma kuna son fassaran ku karanta wannan ayan inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim hadisin bukhari da muslim kaga kankat kenan haka yazo daga abu huraira a'amash daga abu salihu samman daga abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa wa qad asarahu ash-shaytanu asratan aw asrataini illa isa ibn maryam sai isa dan maryam da mahaifiyarsa su ne ba za su samu wannan ba yake cewa ko karanta fadin Allah madaukin sarki inni wa izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
Allah subhanahu wata'ala yake cewa fataqabbalaha rabbuha ubangiji ya karba mata addu'anta Allah yana babu labarin annaha taqabbalaha min ummiha nadhira wannan mahaifiyar da ta yi bakance din Allah sai amsa mata wa ambataha nabatan hasana ai ja'alaha shakalan malihan wa mandaran bahijan ya aifar mata kyakkyawiya sannan ya yassare mata hanyar karbuwa wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya aka hada ta da salihan bayi don ta samu ilimi ta samu tarbiya ta samu addini wa kaffalaha zakariya'u sai annabin Allah zakariya kuma ya dauki renonta shi ya karbi renonta ai ja'alahu kafilan laha ya zama shine ya dauki nauyinta wa ma zalika innaha kanat yatima ba komai bane shine imrana Allah ya masa rasuwa ita bareniya ce wani yake cewa annabani isra'ila asabatuhum sana jadaf har zuwa karshe dai ba su zamu dauka ba inna ma qaddara Allah kaunu zakariya kafilaha li sa'adatiha wannan rabon da ta samu annabin Allah zakariya dauke ta saboda mutumin kirki ne bawan Allah ne annabin Allah ne sannan ta amfana da iliminsa mai yawa ta amfana da tarbiyansa domin shi in ji ibn kathir kenan domin shi zakariya zauju khalatiha alama zakarahu ibn ishaq yake cewa yar ummanta ce ai ma, shi mijin ummanta ne akan yadda ibn ishaq ya fada amma shi ibn kathir sai ya rajjaha cewa zauju uktuha ne zauju uktiha shi mijin yatta ne to kin ga kaga ta dawo karkashin yatta kenan wannan shine abin da yafi ibnu kasir yake cewa kama warada fi sahih kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce annabi da yayi isra'i fa idha bi yahya wa isa wa huma ibna al khala kaga kenan ya da kanwace sai aka dawo da ita karkashin yatta isha'u wanda na ga muku sunanta kenan isha'u matar zakariya فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا to yanzu an kai ta masallaci tunda an ce dama ta je can gurin da za ta yi wa Allah hidima gurin da aka kebance ta na ibada to annabi zakariya ya dauke ta yana kula da ita duk sanda zai zo gurin ta waje da inda hariska sai samu wani abun arziki a tattare da ita wannan abun arzikin malamai suka ce fakihatan kayan abinci ne kai ka kawo mutum ka ajiye shi za ka dafa masa shinkafa da wake ka kawo masa washe gari duk lokacin da za ka kawo masa sai ka zo ka samu an kawo kaji da zabi soyayyu kuma fa da gasassu da dafaffu sannan ka samu akwai furut kala-kala kuma kajin nan da ake kawowa zabi ne lokacin zabi duk gari babu su sun ƙare amma ita sai ka samu gasu a wajenta ‘ya'yan itace da babu su a garin kakkab garin ba za ka same su ba sai ka samu an kawo idan lokacin wani abinci ya tafi wanda aka rasa kasan wanda aka rasa an fi nemansa to shi sai ka zo ka samu wajen haka annabi zakari ya ta samu ya ce fakihatu shi ta fi saifi abincin soma sai a same shi a winter haka abincin winter sai a same shi a soma wannan abun dole zai razana shi kullama da kala alhaya zakariya al-mihraba wajen inda hariska qala ya maryamu anna laki hada yace ya maryamu ina kika samu wannan qalat huwa min indillah to la Allah ne yake kawo mun ikon Allah yanzu yau annabin Allah ga yassa yassa ta ga ta wuce shi zai ce ta wuce shi ko kuma dai annabta ba a turo mace babu mace annabiya to su annaba sun san akwai waliyai wanda ake gutsara musu wani abu na annabta in suna tare da annabawa ko kuma in sun yi imani da annabawan su gani to ita wannan maryam karama ce ta ubangiji karama kuma ya yan uwa karama gaskiya ce akwai karama ta waliyai akwai waliyai masu karama kowane mai karama wali ne amma ba kowane wali ne yake da karama ba ko rike wannan karatun shi ba duk wanda ga Allah ba shi wata karama to Allah ya zabe shi amma ba dan an ce kuma wane ya zama wali ne kuma dole a ce yana da karama ba karama zabi ne Allah yake ba wanda ya ga dama ahlus sunna sun yarda da karama ta waliyai shi sa yanzu karama ta wa mu faro waye shugaban waliyai na duk duniya na annabi annabi ai ba wali bane annabi kashi cikin layin waliyai ka rage masa daraja annabawan Allah su suka fi kowa falala a duk duniya a dukkan su kuma in kada su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi su falala dukkan sahabban annabawa waliyai ne shugaban waliyai kuma sayyidina Abubakar sai na abubakar shi ne shugaban waliyai amma yin mun ce yanzu ku tuno karamomin sai na abubakar ne na wa zai yi tunowa sai ka sha wahala amma kuma shine shugaban waliyai amma ina karamomin sayyidina abubakar amma sayyidina umar yana da karama kuma shine kasar sayyidina abubakar mala aliyu tunomin karaman sayyidina umar hadisin me hadisin sariyatul jabal sayyidina abubakar ya tu- umar ya tura yaki waje mai nisa kamar yanzu daga nan a ce a tura yaki a tafi sau- a tafi a tafi kasar Palestine shugaban yana nan ana buga yakin fa sayyidina umar yana yana kan mimbari yana kutuba amma sai ya ga gashi za a ci nasara kan sojojinsa sai yayi haka ku haka ku koma ta haka kai sauko ta nan sayyidina umar za- ba sai a ce ma hukaci bane amma sai a ga yana haka sai yayi haka sai haka sai ku sai sai a ce sayyidina umar sai ya ce yayi daidai yayi daidai sai ce ku buga su ta can yawa biyu ku- biyu su dawo ta nan Allah yana nuna musu kuma yana musu magana kuma suna ji karamin sayyidina umar ya sariyatul jabal kenan kaga amma bamu samu nisa na abubakar ba amma mun samu nisa na umar ko sahabbai kai ta tafiya kai tafiya ba za ka samu karawomin sun fito da yawa ba amma sai aka zo aka samu na uwaisul qarani man idza da'a wastaghfara lil insan yughfaru lahu aka samu uwaisul qarani aka taho baya baya aka samu bayin Allah masu karama na ba ku labarin wani mutum mai karama wanda yana da dirhami ko dubu ɗaya ne yayi wajen wata nawa ya fita ya je ya yi ta kashewa ta ki karewa ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi wa matansa sayayya in ya dawo kirga sai ga haka suke washe gari ya fita ya yi sadaka ya yi kyauta Allah ka ba mu karam- karaman nan a wannan halin a wannan zamanin ya Allah ka ba mu kuɗin da baya karewa ai abin zai kyau yawwa me kace waye magana wannan karaman ta dace da 'yan Najeriya ayin Allah ya ba- ya bayar kuma sai ‘yan kaɗan ne suke bin Allah din. To ita ga karamanta, kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba waje da inda hariska, kala ya muryamu an nalake haza, kala tuwa min inda Allah, ta ce daga wajen Allah, ku duba bata ce, kai ni din, ni wasa ne, a'a, bata ce ni ina da karama, ni wali ya ce, ban- a'a, wali baya fada ai dama. sai dai a gano a ga yana da walitakan a faɗa ana faɗa kuma ɓuya yake yi wali daga an gane ana so wai sulkarani ranan da sayyidina umar ya gano shi sayyidina umar ya ce zan rubuta maka leta zan ka kai wa gwamnan kufa in ka je za a saka a gidan gwamnati za a kula min da kai za a yi kaza sai ce "A'a, ni ina so a bar ni cikin makaskantan mutane miskinai da ya gane sai ya zame a cikin mutanen yamen din ma sai ya shiga cikin makaskantar mutane sai duk sai ya wuce ya gudu tun da ya gudu aka ce sai aka- ba a san inda yake ba ashe ya shiga cikin mutane talakawa cikin kaza cikin kaza shi yasa wani ma da ya zo sai yake cewa gidansu ma gidan kara ne fa uwai sulkarni ya ce haka na fi so a bar ni cikin aradilun nas ni haka nake so a banne a haka ya fahimci fitina kuma annabi ne fa yi wasiya yace inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu uwais mafi alkhairin tabi'ai shine uwais yana yi wa uwas- mahaifiyarsa biyayya ga kuturta ya kuturce ya baras ya warke a a kafadarsa za a ga alaman kuturtan duk ta warke amma saura dan wannan na kafadar sai na Umar sai da yasa aka bude ya gani dan ya tabbatar shine yace ina mamarka yace tana can kana mata biyayya annabi ya faɗa kai ne kake da ciwo aka za a iya buɗe annabi ya ce duk wanda ya ganka ya nema ya nemi kamar nema masa gafara nema min gafara sai ya nema wa Sayyid- sayyidina Umar gafara ya ce to yi tafiyarka zan maka kaza zan maka kaza ya ce a ya ce ka kyale ne haka kuma yi tafiyarsa to wali ɓuya yake to yanzu annabi zakariya a introduction ɗinmu mun faɗa mun ce matar sayar maryam isha'u ba ta ba ta aihuwa ba karara ce ba ta aihuwa don haka tun da gashi mata ba, ba a aiko annabta a ciki shi kuma annabin Allah kuma Allah ya bata abincin rani a damuna ya bata abincin damuna a rana a rani wannan abun lalle ya fito masa ya ƙara fito masa da girman Allah shi ma fa duk da ya tsufa din nan Allah ba zai hana shi ɗa ba yadda ya azurta Maryam shi ma Allah zai ajirta shi da aihuwa to a wannan lokacin sai aka yi mai
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Allah subhanahu wataala yake cewa hunalika da'a zakariya rabbahu shi ma annabi zakariya da ya ga wannan satan amsan shi ma anan din da'a rabbahu sai ya kira ubangijinsa ba ya gani ba gashi nan Allah ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisabin shi ma sai ya yi addu'a rabbi ya ubangiji hable min ladunka zuriyatan tayyiba ni ma ka bani daga gurinka zuriya kikkiawiya salihan kenan innaka sami'ud du'a ya ubangiji kai mai amsa addu'a ne fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi wannan suka ce khatabatul mala'ikatu shafahan khitaban baki da baki suka yaji muryansu fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana sallah a gurin sallarsa shi ma inda maryam ma fil mihrab ne ai to shi ma bare tafi mihrab din kafi ni mihrab din ne kana da masallaci kai addu'a kafi ni nima ina Allah Allah Allah naka yafi nawa ne san da Allah yake maka zan yadda na ce yafi son ka ne kana da dalili to ce nima Allah zai mun haka zaka kudurta duk abin da gani wajen ka ce nima fa Allah zai mun da confidence ka je ka nema sai ya tafi wanadatul malaikatu sai malaiku suka kira shi annallaha yubashshiruka bi yahya bari ku ji yanzu har an yi har an amsa masa fanatul malaikatu huwa qa'imun yusalli yana sallah dama ita sallah introduction ne ta success ka yawaita sallah ka yawaita addu'a kisa Allah subhanahu wataala ga annabi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila kaga sai da aka yi ta masa introduction sannan aka yi maganar je kai da'awa je kai kaza je kai kaza to duk abin da kake so ka samu cin nasara bi shi da sallar dare da ibada da addu'a da kyautatawa da sadaka da mutunci in Allah yadda Allah zai amsa maka to yayi salloli yayi addu'a wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya yanzu abu na farko kenan Allah yana maka albishir zaka samu da sunansa me yahya anna Allah yubashshiruka bi yahya ay bi waladin yujadu laka min sulbika ismuhu yahya sunansa yahya mun ji abu na ɗaya da aka gaya masa har an bai suna musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata annabi Isa to ba a yi fi annabi Isa fa amma zai gaskata annabi Isa wannan ɗan musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata annabi Isa musaddiqan bi kalimatin min Allah ai bi Isa bin Maryam shi yasa Rabi ibn Anas yake cewa awwalu man sad man sadaka man saddaka bi Isa ibn Maryam shine Yahaya Yahaya shine farkon wanda ya gaskata Annabi Isa dan Maryam tun yana cikin ciki ya gaskata shi Ibn Abbas yake cewa musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata kalmar Allah shine Annabi Isa sai yake cewa kana Yahaya wa Isa ibnai khala kaga magana Abdullahi dan Abbas da ita ibnu abba da ita ibnu kasir yake ya ƙara dogara da cewa wannan ta tabbata a muslim a cikin sahih muslim sahih bukhari yake cewa yahaya da isa ƴaƴan ummomi ne kenan matar zakariya yar maryam ne wa kanat ummu yahaya taqulu li maryam to ita mamar yahaya lokacin maryam tana rayuwa a gidanta ta taba gaya mata lokacin da ta dau cikin yahaya kenan sai take cewa inni ajidu alladhi fi batni ni fa abin da ke cikin ciki na din nan an nuna min yasjudu lillazi fi batniki yana sujjada ga abin da ke cikin cikinki Allahu akbar haka aka nuna min fadhalika tasdiquhu lahu fi batni ummihi wannan ibnu abbas yake cewa wannan shine gaskata annabi isa da tun yana cikin mahaifiyarsa wa huwa awwalu man saddaqa isa shine farkon wanda ya gaskata annabi isa kenan annabi yahaya wa kalimatullahi isa wa huwa akbaru min isa alaihi salam ya girmi annabi isa ya girmi annabi isa wa haka za kala suddi aidan haka ma suddi ya kawo wannan abun sannan kun ga yanzu an ce ismuhu yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah kaga abu na biyu sannan wa sayyidan zai zama babban shugaba duk wani mai ibada in ka cire annabi isa shi shine shugaban masu ibada sayyidan fil ilmi wal ibada kenan haka zai zama wa hasuran kuma ya kai annabi zakariya bari a gaya maka wani abu aure duk inda aure ya kai da fa'ida da girma yana dan ragewa mutum ibada yana dan shagaltar da shi da hidiman gida to shi baya ma sha'awar matan kuma ana nuna maka cewa kamilalle ne baya ba sha'awar matan ba zai ma yi aure ba harkar ibada kawai zai tsaya ya ta yi ko ta nan ibnu taymiya ya samu hmm wa sayyidan wa hasuran to bari ma ka ji kankat ya kai annabi zakariya wa nabiyyan min as-salihin annabi zamu sashi kuma dama shi zakariya ba shi da kowa tsoron da yake yana ta tsoro kar Allah ya ɗauki ransa wannan aikin karantar wanda an naftan zuriyarsa a ce ba a samu malami a cikin zuriyarsa da zai ta yin wa'azi ba kullum abin da kake nagari kana so a zuriyarka a samu wanda za ta tashi cikin irin wannan aiki ne shi sa an ka koma suratu maryam abin zai fito maka fili karanta mana ita mu ji sai mu fassara a gurguje na'am
كا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وبنجي يتي كافها يا عين صاد zikin rahmatu rabbika abdahu zakariya ambaton bawanka zakariya'u abdahu ambaton bawansa abdahu zakariya shine bawansa zakariya yanzu a maka bayanin abdu zakariya ne wannan dake gaban mu din kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajen da hunalika daqa zakariya rabbahu dinnan zikin rahmatu abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an kafiya lokacin da yaje yana ta roƙon ubangijinsa roƙo a ɓoye a asirce da girmama Allah ina da rabu huni da an kafiya ƙala rabbi inni wa hana al'azmu minni ya ce ya ubangiji ƙashushuwa na sun yi rauni ya tsufato shekara ɗari da wani abu wasta alar ra'asu shai ba gashi na ya furfura ma'ana in gashi ya yi furfura alamu ne na baka da ƙarfi ba a tsammanin aihuwa a gare ka walam aku bi du'aika rabbi shaqiyya amma ya ubangiji wannan abin da nake fada bazan zama fa mai butulci abin da nake roƙonka ba ina nuna ba za ka iya bane za ka yi aku bi du'aika rabbi shaqiyya ga wajen ka karanta ta karanta ta وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا هكذا بيان يكي فنادته الملائكة يرثني وإني خفت الموالية ina tsoron zuriyata da zan bari min wara'i da zan basu a bayana wani kiftul mawaliya min wara'i wa kana timrati akiran ko matata kuma ga ta bakarara ce habli min ladunka waliyan ka bani wani bajibincin lamari na na karantar wannan ya zama malami to Allah kuma da tashi ma sai bashi annabi irinsa habli min ladunka waliyan yarithuni ya gaji aiki na wa yarithu min ali yaqub ya gaji aikin iyalan gidan yaquba kun ga karatu ya fito ko bai fito ba warithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kuga yanda ake wa yaya addu'a tun kafin su zo tun kafin a samu digon maniyin su ba waj'alhu rabbi radiya Allah ka sa yardajje ne a wajenka to mu kuma sai Allah ya baka dan kai ta kwaza masa ashar yana laifi karami tsinanne dan banza marar mutunci Allah wadare da kai a azumi ma uwa za ka ga tana irin wannan addu'a din a cikin azumi yasa sai ga yaro ya zama dan kalari ya zama marar mutunci saboda uwa ta tsine masa iyayen baya kuma ka ga yadda suke addu'a wa ƴaƴansu duk wani annabi da ka sani ɗansa kafin ya zo yake masa addu'a bayan ya zo hajji ko kinsa yake musu addu'a waje alhu rabbi radiyya ya risu ne wasu ya yaquba waje alhu rabbi radiyya ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya muna maka albishir da ɗa sunansa yahya ka gani sunansa ya haya to nan guri sai ke cewa menene faɗa nan guri qala rabbi ja'al li aya na'am qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza yawa to lokacin da nan mala'iku suka masa magana qala rabbi anna yakunu li ghulamun ya Allah ya za a ce zan samu ɗa wa kad balagani alkibaru bayan na girma wa mar'ati aqir matata bakarara ba ta aihuwa juya kala kadhalika Allah yafalu ma yasha yace haka ubangiji yake abin da ya ga dama ko duk duniya bata so wallahi in yace haka za a yi haka za a yi ya dauko mutum daga prison ya zama shugaban kasa ko kuma kwa so haka za a yi kuma hakan aka yi qala rabbi ja'al li aya sai ce Allah ba wai fa dan ban yi imani ba fa na yadda amma ina so lokacin da hakan zai faru ya in samu yadda za a yi na gane kamar yadda annabi Ibrahim ko wai qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka anuna masa ya samu nitsuwa yace ij'al li aya lokacin in ya ubangiji ka samun aya shi ma roko yake sai ce to zan gaya maka daga wannan abun ya faru to ko in ka tambayi matarka wallahi tana da ciki qala ayatuka ayarka shine Allah tukallima an-nasa salatata ayyamin illa ramza zaka ga lokacin yayi kayi kai bakin ka kawai haka sai ka ne zaka zama kurma ko bebe ko zaka zama bakinka ba zai iya magana da kowa ba kwana uku 3 days kayi kayi kayi magana kana so ka faɗi abu ba zai yi ba dole hede ka kira ka nuna da hannu in yanzu ne sai mu ce hede ka rubuta musu a whatsapp ba calling ba voice calling in ji yan nijar babu vocal ba voice call sai dai rubutu sai nuni da yatsa kuma hakan ya faru kuma lafiyanka kalaufa ce sa a can aka ce salasi layalin sawiyan lafiyarka kalau abu Allah ba za ka yi ba kuma haka ya faru illa ramza to in hakan ya faru lokacin ya'yan uwa ga maganin cuta wadhkur rabbaka duk sanda ka samu matsala ta cuta ka ci gaba da ambaton ubangijinka ko a zuciyarka ne kathiran da yawa wasabbi bil ashi wal ibkar kai ta yin tasbihi da safiya da marice haka kuma yayi ta yi bakinsa ba zai magana ba amma zai yi tasbihi ya yi ta yin tasbihi ya yi ta yi istighfari ya yi ta yi an samu ciki hunalika da azakariya rabbahu kenan to nan gaba karatu na gobe insha Allah tabaaraka ta'ala zamu tashi wa id qalatil malaikatu ya maryamu yanzu an gama da zakariya za a dawo kan ita maryamu din Allah ya zabe ki kamar yadda zabi zuriyar gidanku ke kina ma ke ma kina da special zabi naki inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin zamu ga taya aka zabe ta akan nisa'ul alamin insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya mana jagoranci Allah ya amsa mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan majalisi din mun samu ziyaran aminai alaji dan ladi masha Allah tabarakallah Alhaji Ɗanladi yana daga cikin manya-manyan shugabanni na Fitiyanu Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai Alhaji Sagiru suna daga cikin shugabanninmu na Fitiyanul Islam na Gombe wannan zumuncin Allah ya ƙara muku daraja Allah ya ƙara daraja yadda muke zumuncin haka muke zumunci kuma da shi babanmu shugaba na Fitiyanu na Gombe shine Alhaji Bashir Ladan bawan Allah Allah ya ƙara masa daraja da sauran shugabanni gaba ɗaya Allah ya musu jagoranci Allah ya tofiki Allah ya saka muku da alkhairi yawa babban yayi kuma shi kullun dama muna tare da shi Alhaji Bello yana faranta mana rai yana haskaka mana gurin nan yana karfafa mana gwiwa Alhaji Bello NNPC Allah ya kara masa daraja sannan akwai Amini a da'awa Malam Salisu Maroko muna ce masa Malam Salisu da sunansa Malam Salisu Madina eh da sunansa Malam Salisu Madina amma yanzu Malam Salisu Maroko yayi yayi masters ɗinsa a nan Federal University Kashare bawon Allah mai da'awa sannan kuma ya tafi Morocco ya je karo wani masters din a wani bangare na daban ya dawo yanzu muna fatan Allah ya kara masa daraja shine limamin juma'a na investment quarters sannan kuma cikin malamai masu karantarwa a wannan masallacin mu na bayan doma masallacin ummina hawa'u muna fatan Allah ya saka masa da irin wannan gudunmuwa da gugurmaya da yake bawa al'umma mahaifinsa malaminmu ne shi ya karantar da mu ƙur'ani yana fama da rashin lafiya shine malam sabitu a wannan anguwa muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da sauran malamanmu na wannan anguwa da suke mana hidima irin su malam Amadu mai tafsiri irin su malam Jalo malam Jalo yana kwance ba lafiya shi ma kwanan da muka je mu gaishe shi irin su alaran ma malam Yahaya wanda Allah ya masa rasuwa da sauran malamanmu da suka mana hidima irin su malam Zubairu wanda shi ma yanzu haka yana tafsiri a wannan anguwa mai albarka da irin su malam Yunusa wani bawan Allah nan shi ma mai hidima shi ma Allah ya masa rasuwa duk wayannan malaman namu Allah ya saka musu da alkhairi malaman musu malam Yahaya su malam Idris malam Idi da ake ce masa malam Idi yana can limami ne a masallacin Hayin Dogo malamai masu hidima wanda Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh